hudu a lissafin turawa za mu ɗora kai inda muka tsaya tafsirinmu na alkur'ani mai girma a cikin suratun namli za mu tashi aya ta 44 daidai kissar annabi lutu alaihi salatu wassalam aya ta 54 afwan to al-rahman bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون Allah tabaraka wata'ala a wannan aya ta 54 cikin suratul naml ya fara ba mu kissar annabi lutu alaihi salatu wassalam kissa annabi lutu ta zo a cikin alqur'ani cikin surori daban-daban kamar suratul a'raf Allah ya yi bayani akan me ya faru suratul hud alaihi salam akwai kissar annabi lut suratul hijr akwai isar annabi lut da wasu surori da Allah ya dan ambata kaɗan kaɗan don a yi mana bayanin irin fajirci barna da ta'adi da waɗannan ƙazaman mutane suka rayu a kai su ne mutane annabi lutu wanda suka rayu a kan namiji ya nemi ɗan uwansa namiji wal'iyadu billah imam ibn kasir ya ce annabi lut shine lut ibn harana ibn azar babansa sunansa harana kakansa shine azara shi annabi lutu ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne kamar misali annabi ibrahim yana da ƙani ko yana da wa to wannan ya kaga dan uwan shi yana to wannan dan uwa nasa shine ya haifi annabi lut kenan a baban annabi ibrahim shi annabi lutu kaman wato jika yake gare shi shi kuma ɗaya yake ga annabi ibrahim annabi lutu ya yi imani tare da annabi ibrahim ya yi hijira zuwa ƙasar sham tare da ibrahim kamar yadda malamai suka yi bayani a kisar shi annabi ibrahim lokacin da ya tafiya da matarsa na nasaratu wannan azzalimin sarki ya nemi ya ƙwace masa mata a tafiyar da annabi lutu ya tafi Allah ya turo shi zuwa mutanen wani wuri da ake ce da shi Sadum da kuma ƙauyuka da suke kewaye da wannan wurin. Allah ya ce ka je wajen mutanen Sadum ka kira su zuwa ga Allah zuwa ga bauta Allah shi kadai kuma ka hane su dangane da abin da suke aikatawa na zunubi na alfasha da neman maza da sauran ɓarna ka gaya musu abin da suke aikatawa a duniya ba ta samu wani ɗan adam da ya yi wannan ɗabi'a ta luwaɗi namiji ne ga wasu sarki ina so yin uwa su gane cewa waɗannan mutane na annabi lut abin da suka shahara da shi shine luwaɗi ludu namiji ya nemi ɗan uwansa namiji wanda mugun zunubi ne yana cikin manya-manyan zunubai kuma Allah ya yi wa'adin azaba ga mai aikata wannan ɗabi'a ta neman maza bal ma hukuncinsa a shari'a kashe shi ake yi aiki ne na tsinuwa aiki ne na rashin albarka namiji ya je ya kwanta dan uwansa ya kwanta a kan shi a'udhu billah wal iyad billah to Allah ya ce walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun wannan walutan din mansubun ne bi fi'lin mudmarin ma'dhuf taqdirin sa shine wadhkur ayyuhal aqil waqta an arsalna lutan ila qaumi katina ya kai mai hankali lokacin da muka aika annabi lutu zuwa mutanen shi ya gaya musu yana mai tsoratar da su yana kunyatar da su abin da suke yi abin kunya ne a ta'atun alfahishata kuna zuwa kuna aikata alfasha wannan alfasha anan ana nufin luwaɗi namiji ya nemi ɗan uwan shi wa antum tubsirun a ta'atun alfahishata lam yasbiqkum ilaiha ahad kuna aikata alfasha zunubin da ba wani ɗan adam da ya taɓa rigaya ku kuna gani ku rinka saduwa da maza ba mata ba ku rinka sha'awar ƴan uwanku maza ba mata ba kuna gani da idan ku wannan abu wanda duk ɗabi'ar ƙwarai alfitratu sawiyya ya saba mata hatta dabbobi a junansu ai abin ƙi ne ka ga rago yana bin rago abin ƙi ne amma kuna kallo in dabba za ta kyamaci ta je ta sadu da ‘yar uwarta rago ya bi uwansa rago taure ya bi uwansa taure raƙumi amale ya bi uwansa raƙumi amale ba za su yi ba suna kyama yanzu daidai ne mutum namiji ya rinka zuwa yana neman ɗan uwansa namiji da alfasha? Ai, abin da ma aka sani sai dai namiji ya nemi mace. In namiji ya nemi mace ne ake samun attawalud wa tanasul, samun tsatso da hayayyafa a tsakani da rayuwa, musamman an yi akan sunna akan shari'a. wannan wa antum tumsiruna din jumla ce haliya kuna gani kuna kallo abinda ake nufi ana dada kunyatar da su ne yanzu kuna kallo ku aikata wannan abin mutum yana gani dan uwansa namiji ya danne shi ya sadu da shi Allah ya sauke a innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min duni an-nisa Lutu yace yanzu ku kuna zuwa wa maza ku kuna zuwa ku sadu da namiji kuna sha'awar sa ba kwa sha'awar mata wannan ta'kid ne lil inkar karfafa musanta abinda suke yi yake kuma ana munanta musu ana kazantar da wannan albasha da suke aikatawa. Kalmar al'itiyan da Allah ce a ta'atunal fahishata kinaya ne na jima'i da jin daɗi. Yanzu kuna zuwa ku yi jima'i, kuna zuwa ku ji daɗi da ɗan uwanku namiji? Kamar yadda ake cewa atal mar'ata, a larabci akan ce wane atal mar'a idan jama'a. dan ana amfani da kalmar ata ana nufin jima'i ku waɗannan marasa albarka masu muguwar ɗabi'a ‘yan luwaɗi kun ɗauke sha'awarku da Allah ya ba ku akan iyaye mata kun koma kan maza imam al'alusi ya ce wal jumlatul karimatu tambihun lil inkari ko tasliyatul lil inkari kai musanta abinda ake yi ne suke yi ne ake yi kuma wa bayanun lil ma ya'tunahu min al-fahishati bi tariq at-tasrih ba'da al-ibhami ana yin bayani ne dangane da alfashar da suke zuwa suna aikatawa ta yadda aka fito fili aka yi bayani yanzu irin wannan abu namiji ya sadu da ɗan uwansa namiji namiji ya kwanta da namiji Qur'ani yana ta kazantar da wannan abu bal antum qaumun tajhalun bari dai ko mutane ne waɗanda kuke kuna da jahilci wannan idrabun ne anil inkari ila al ikhbari anil asbab allati ja'alathum yartakibuna hadha al qadi al qaba'ih wani sauyin salo ne shine bal antum qaumun tajhalun din sauyin salo ne na inkari da musanta musu abin da suke yi Allah yake bada labari kuku me ya kai ku kuke zuwa kuke aikata wannan abu in ba jahilci ba malaman tafsiri suka ce matanan annabi ludu wawaye ne jahilai fatuk ga wauta ga jahilci in banda wawa ba in banda mahaukaci mai safaha ba waye zai je ya rinka kwanciya da ɗan'uwansa namiji abinda dabba ma ba ta yi a wani wurin Allah ya yi magana ƙunga anan surar ya ce bal'antum ƙaunin ta jalu ya siffanta su da jahilci wani wurin kuma Allah ya ce bal'antum ƙaunin musrifun kuna israf kuna wuce gona da iri a cikin suratu shu'ara yace bal antum qaumun aduna ku mutane ne masu ƙetare iyaka duka waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna nuni ne akan mummunan tunani da waɗannan mutane ƙazamai suke na neman maza kuma yana nuna inhiraful fitrati kaucewar tunani mara kyau sun ƙetare dokar Allah abinda mutunci ya zo da shi ba su zo da shi ba mai Allah ci arama
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أنت ننسى bayan ya gama yi musu wani wazi maimakon a ce ana murna sun karɓi wazi ina wallahi ba su karɓi wa'azin ba Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu amsar mutanen sa bata kasance ba bace cewa suka yi da shi akhriju ala lut min qaryatikum ku fitar da mutanen annabi lut daga alƙaryarku ma'ana mu kore su daga garin nan innahum unasun yatatahharun ai su mutane ne da wai suna kyamar aikin da mu muke aikatawa na neman maza ya tatsaharuna suna nufin ya tanazzahuna anil fi'il alladhi naf'aluhu suna suna tsarkaka suna nuna su wankakku ne innahum unasu yatatahharun suna nuna su wankakku ne su tsaftatattu ne ba za su aikata wannan abin da muke aikata ba wai wai irin habaici ne suke musu wai irin abinan din nan ne wai wai su masu tsarki ne mu ne kazamai dan haka su fita su bar mana gari annabi lutu annabi lutu ya musu nasiha ya ja hankalinsu amma sakayyan shine aka ce a kore shi ma daga garin gaba daya to daman yana daga cikin hujjojin mutanen banza da kuma abinda suke dogaro da shi shine idan mutum aka yi mai wa'azi aka takura masa da faɗan gaskiya sai tunani ya zai kori mai wa'azi daga gari abinda za a ce shine ya daina zuwa ko a kore shi kawai ko a kashe shi kamar yadda da yawa annabawa an yi musu haka akhriju lutan wal mu'minina ma'ahu min qaryatikum mitin suka suka ce ku kori lutu ku kori mu'minan da suke tare da shi ga baki daya su daina zama da ku a gari guda tunda shi ba zai luwadi ba kuma zai zo yana ta magana akan luwadi to a kore shi da suka ce gare cikin suna nuna gadarar gari ai wai garinsu ne wai kamar suna ganin da annabi ludu da shi da masu imani tare da shi yan haure ne baƙi ne alhali kuma ba haka ba ne kawai don dai an samu bambancin fahimta su suna ganin garin na 'yan luwaɗi ne garin na neman maza ne Daka duk wanda ba zai nemi maza ba ba zai luwaɗi ba, to ba zai zo ya zauna musu a garinsu ba. Kawai ya tattara ya fita. Ku ringa gane wannan in aka bar mai barna a gari jama'a, in aka bar mai zunubi mai saɓan Allah a gari ya yi ƙarfi a gari jama'a, za fa a zo lokacin da zai yi ƙoƙarin ya ce a fita a bar masa garin. Nan garin garinsu ne, da aka ba wanda ya isa ya ce musu gaza. Na'am, ko kuka bari suka yi ƙarfi, ko kuka bari suka miƙe ƙafa, suka shantake, kuma daman ɗabi'ar mai aikata ɓarna da saɓon Allah, kullum na so ɓarnarsa take yi, shiga yake yi cikin mutane har waɗanda ba su iya ba sai a koya musu, don ya samu ƙarfi a gari, ya samu mabiya a gari, ya samu kabuli da karbuwa a gari duk da yana kan barna ya kakkame manyan gari ya kakkame masu idan gari ta yanda in an zo an yi musu fada ko nasiha za su iya da'awar ma za su ci mutuncinka da kuma daman duk wani ɗan luwaɗi da ka sani a duniya ɗabi'arsu ce in sun zo guri kafuwa suke yi kuma suna alfahari da ƙungiyarsu ta luwaɗi ɗin nan kuma ma suna jan kunne ga duk wanda yake magana a kansu a ko'ina ko yake yanzu harkar neman maza ai abu ne da ya yi ƙarfi a duniya ga sunan amerika ingila gay ɗin nan da ake faɗa gay kana browsing da kai kowa ya sani su a fili a kasashen turawa nan mutum ko speech zai yake sai nuna wani ya ce ga ga matarsa can dan uwansa namiji ko kuma mutum ya zo yana magana ya ce je ya kwana wani ya kwana da shi namiji kato dan banza ya je ya kwanta wani ya kwana shi kuma ya zo yana ba da labari mara albarka da kuma irin wannan kungiyoyi na gege din nan su ne ake ta kawo mana ana tallata mana ana kwadaita mana irin 'yan lgbt din nan da suke kawo waɗannan tunani nasu cewa su 'yan lgbt ɗan adam dole a bashi ya yi abin da yake so a bashi akan ra'ayinsa in mace tana son mace ta je ta nemi mace yan LGBT idan namiji yana son namiji ya je nema yana da yanci su kowa za su biya mai bukatarsa ba wani maganan wani a ce wai ba za a yi kaza ba ya za a hana mutum biyan bukatarsa da yake so idan mutum ya ba da kansa a biya shi a ba shi kuɗi a yi lalata da shi suka ce ba wani abu ba ne bal kullum promoting wannan abin suke yi da tallata ra'ayyukansu da tunaninnukansu wannan harka ta neman mata da harkar maza su nemi maza mata su nemi ‘yan uwansu mata maɗugo da luwaɗi wani abu ne wanda yake ya zama ruwan dare gashi sun karɓi a duniya suna yaɗa manufofinsu ta hanyoyi da yawa da hotuna da suke amfani da shi suna da shi'ar na bakan gizo an san bakan gizo ko bakan gizo in ya zo sama ai za ga yana da kaloli ba za ka iya irga kalarsa ba kala kala kala kala kala kala kala mai ɗauka hankali to shine shi'ar ɗinsu yanzu idan kana browsing idan zaka in ka zo danna kan google hoton da yake jikin google ɗin nan ba ga wasu kaloli bane ba daban-daban to shine shi'ar ɗinsu duk inda kaga irin wannan hoton to hoton yan neman maza ne Play Store in zaka shiga in kai kilikin wannan kalolin shi za ka gani duna su ne akwai suna nan barkace abubuwa da yawa na duniya sun sayi tunanin mutane wanda insha Allah ta'ala kafin mu gama tafsirin nan wata ran zamu kawo bayanai akan waɗannan mugayen ƙungiyoyi da ake shigo mana su suna ne nan bata mana fitira su bata mana addini luwaɗi mugun abu ne ƙazanta ne to bayan annabi lutu ya yi musu wa'azi to cewa suka yi ma za su gama da shi kuma sun gaya masa wannan ya tuta haruna ɗinnan don izgilanci ne wai ai shi lutu da mutanensa ai su masu tsarki ne eh su masu tsarki ne mu ne mu ne ƙazamai to ku fita ku bar mana gari kamar yadda laraba suke ce abidu anna haza almutaqashshif wai idan mutum an ga yana da addini yana da rigon Allah sai ya ce almutaqashshif wa arihuna min hadha almutazakkid izgilanci ne suke yi mai gudun duniya a nesan tashi da su Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlahu na'am
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
Allah ya ci gaba da cewa haka suka yi ƙoƙarin halakar da shi su cutar da shi fa'anjainahu wa ahlahu muka kubutar da lutu da shi da iyalan shi wanda suke imani da shi illan ra'atahu amma banda matarsa ashe matarsa kan tana goyon bayan waɗannan mutane mabarnata ƙaddarnaha Allah ya ce mun ƙaddara tana cikin algabirina waɗanda za su saura a cikin azaba albaƙi na kenan in an ce al-ghabir a larabci ana nufin albaki wanda isaura gairar shai akan ce ghabarar shai'u ya gburu guburan idan bakiya a larabci kenan da abin da ya saura ya bar wani to ita kan matarsa mun batta min al-gabirina tana cin wanda za ta saura Allah ya mata azaba ba don komai ba saboda tana goyon bayan masu yaɗa ɓarna da fasadi ‘yan luwaɗin nan suna da ɗaurin gindi sosai a wajen matar annabi ludu wal iyazu billah aka ce tana cikin kafirai don Allah sai da yi bayaninta da ita da matar annabi nuhu mata ne kafirai makiya Allah makiya annabawa kuma Allah ya jarrabi annabawan da su ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله يتشي يا بوغا مثالي dangane da mata na kafirai waɗanda suke kafirai misalin kafirai matar annabi nuhu kafira ce ta yi faɗa da annabi nuhu ta kyamaci da'awar annabi nuhu ta taimaki kafiran lokacin annabi Nuhu aka annabi Nuhu abun mamaki kuma tana ci da sha a gidan annabi Nuhu Allah ya ce ba ita ba kadai wa mar'ata Lut da matar annabi Lut kanata ta ta abdaini min ibadiya salihin suna karkashin bayinmu guda biyu salihai Allah yana nufin annabi Lutu da annabi Nuhu su ɗin kam salihan bayi ne don annabawa ne fakhanata huma sai suka ha'inci mazajensu walam yughniya anhuma min Allah shay'a amma mazajensu ba su wadatar da su da komai a wajen Allah suka hana a yi musu azaba ba Allah bai ce don suna auren annabawa ba shikenan an yafe musu an kyale su ba Allah ya ce da su waqilan khulun khulun nar ma'ad dakhilin ku shiga wuta tare da masu shiga wuta wannan yana nuna mana cewa ana iya samun mutumin kirki mutumin arziki bawan Allah na kwarai matarsa ko mutumiyar banza ba wani abun mamaki ba ne kwarai shi kan mutumin kirki ne shi kan mutumin kwarai ne ga kula da addini ga ibada ga taimakon mutane ga kaza amma kuma matarsa matar banza ce ba ta da mutunci ba ta da kirki wannan baya taɓa mutuncinsa baya taɓa kimarsa baya taɓa darajarsa kar a zuwa ce ka ku duba wani amma ku duba matarsa a ba mu mamaki ai Allah ma ya jarba annabi matarsa kafira har misali Allah ya buga da su to wannan in lamra atahu kanat min al-ghabirin din kenan mata annabi ludu aka ce idan an yi baki mazaje kyawawa suka zo gidan annabi ludu wallahi wuta take hurawa da hayaki ɗanyar ciyawa daman ta yi musu alama cewa da kunga hayaki yana tashi a gidan ludu to akwai kaya ku taho kawai ku zo ku abin nan ku yi barna mijinta yana ta wa'azi ita kuma tana gayyato masu barna haka suka yi ta haƙuri da matan nan suna musu wa'azi amma dukkansu da Allah ya zo halakar da mutane sai da aka haɗa da matan da haka dan kina auren mai tsoron Allah ko kina auren malami baki kama kanki ba wallahi wuta zaki shiga kar wata matar malami ta ji cewa wai ita wai da dan sanyi sanyi da wani abu ki bi Allah kawai ki zauna lafiya manzo Allah ya ce wa na Fatima yarsa ce ce salini min mali ma shiti ki tambaye ni cikin dukiyata duk abin da kike so amma fa inni la ughni anki min Allah shay'a ni ba zan wadatar da ke da komai a wajen Allah ba komai ba zan iya miki ba kawai ki ba Allah kamar yadda Allah ya yana iya jarraba mutum mutum ya zama mutumin kirki amma ɗansa ya zama mutumin banza ga annabi nuhu kan shi kan ya gama da jarraba matar matsala ɗan ma matsala jarrabawa ce malam kuma annabi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma matarsa bata bi shi ba shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ɗansa da yake ciyar da shi a gidansa wallahi bai imani da shi ba bai yarda da shi ba haka wani lokacin ku daina zagin mutane dan kun ga ƴaƴansu sun fandare wallahi shari'a daga Allah ne ku daina cin mutuncin mutane dan kun ga matansu sun fi ƙarfin su shari'a daga Allah ne wani yana iya kokarin sa ya shiryar da matarsa ya shiryar da ɗansa amma ya zai da shi ba zai iya canja shi ce ba ɗana bane ba amma wanda sakacinsa ya bayyana sai a zarge shi wanda kuma ba a sani ba dan an ga ɗansa ya lalace kana zarge shi yau akwai manya-manyan malamai a duniya ka ga mutum babban malami na ƙur'ani babban malami na ilimi sai ka ji an ce maka ai yarsa babbar mawaƙiya ce yar waƙa ce yar kaza ne ko ga mutum babban malami mai wa'azi da dawa ka ji a ce ai yarsa ma karuwa ce ko ka ji an ce ka su wani ai su ne na gaba a wajen tsoron Allah duk inda ya magana ana jin sa amma ɗansa kuwa cikakken ɗan giya ne ko barawo ko yanzu haka ma yana gidan kurkuku wannan duk babu abin mamaki a ciki ga wanda ya karatu ya saurari ilimi yau ga annabi lutu yana wa'azi amma matarsa ta ƙi ta bi shi da haka ga ƙarshe dai abin da ya faru Allah ya kubutar da Nu- Lutu da shi da mutanen da suka yi imani da shi banda matarsa ita kam gaskiya bata kubuta ba saboda bata yi imani da shi ba min al-ghabirina fa baqiyat ma al-kafirin kenan Allah ya batta ta cigaba da zama tare da ƴan uwanta kafirai Allah ya halakar da su tare da ita yace wa amtarna alaihim matara Allah ya ce muka musu ruwa su waɗannan mujirmin maɓarnata ruwa mai girman gaske ka san ruwan mai ba ruwan ruwa mafa ruwan duwatsu ne min sijilin mandudin fasa'a matsalar munzarina bi'isal azabu azabuhum tir da azaba irin azabar da Allah ya yi wa mutanen da aka yi musu gargadi ba su bi ba su ne mutanen annabi Lut wannan shine ƙarshen kafirci ƙarshen alewa ƙasa duk wanda za ga sun ƙaryata annabawa sun yi fada da su ƙarshen labarin shine zaka ji an ce Allah ya halakar da su ya musu ruwan azaba suna can wuta yanzu haka Allah ke yi Allah rama dan taimaka mana ka koma cikin suratul araf ka lalumo mana kisan ta mutanen annabi ludu can kuma mu ji me ya faru na'am ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين ai mun yi bayani a إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء haka dai بل أنتم قوم مسرفون
kuma haka yace bal antum qawmun tajhalun can kuma yace qawmun musrifun mutane ne ko masu wuce gona da iri saboda suna neman maza su bar mata malam duk inda dan luwaɗi yake baya sha'awar mace duk inda mace za ta yi kwalliya ta yi ado ta gyara jikinta duk abu na sha'awa na mace dan luwaɗi baya yi kuma dan luwaɗi baya sha'awar matarsa wata baiwa Allah ta ce malam na kama mijina yana neman maza ba sharri na masa ba da idona na kama shi yara yake kawowa gidan gidan nan yana kwanciya da su tace malam wallahi sai in share shekara guda rabin shekara bai waiwaice ni ba duk abin da mace take yi wa miji ina masa amma wallahi ba ta ni yake yi ba ina dai zaman yaya tace malam in naga yana wannan abin yadda ka san dau taɓarya in rushe shi haka nake ji nace ki dan saurara kafin ki rushe shi dai ki dan jira mu ga me Allah zai yi haka suke ba sa sha'awan iyalinsu ba sa sha'awan mata na sunna sai dai luwaɗi mutane ne masu wuce gona da iri Allah raba mu da wannan mugun zunubi luwaɗi na neman maza na وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون kaga ayar ita ma kusan iri ɗaya da wannan ta cikin surutun namli nan Allah rama ce wa ma kana jawaba anan kuma yace fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu din da iri ɗaya ne akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatadahharuna sakon da shine a kori annabi lutu ya tattara ya bar gida ya bar garin yanzu in ban da rashin kirki ba wai dan luwadi wai mai neman maza saboda samun gindin zama wai har shi shi zai ce a kori wani saboda ana yi mai wa'azi ku zuba ido ku kyale su wata rana sai sun hada ku da ku da kayan ku suna koran ku a garin ku wallahi ba a ba a kyale dan luwadi duk inda yake farmato ake masa baya son farmato a yi magana a bayyana su a tsoratar da su kuma a kyama- a kyamace su a gaya wa mutane halin su don su guje su a daina barin suna abokantaka da yara mutum an san yana luwaɗi a anguwa ɗan luwaɗi ne ɗan neman maza amma a rinka aiken yara wurinsa a rinka gani yana tara yara yana fita da su a mota yana zuwa kaza da yara wallahi akwai hadari ba karamin hadari ba nesa nesa ake da shi saboda mugu ne dan ta'adda ne mabarnaci ne mu je malam فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين an iri ɗaya ne ala rama nan kawai ni a wuri na cewa ya kaddar na haka kuma ka ce ka zartar da gabiri ne waje وأمطرنا عليهم مطرا ni ma haka yake a waje na فانظر كيف كان
a عاقبة nan ni المجرمين kuma cewa ya fasa a matsalul mundari na duk dai labarin guda ɗaya ne Allah ya ce dubi ƙarshen dubi ƙarshen dubi ƙarshen mujirmai mabarnata Allah ya ambaci ƴan luwaɗi cewa mabarnata ne wannan zunubi ya munana tafi cikin suratul hud ko baka gama ba Hur- hud sauri mana kai ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا haka dai وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب kajinan labari Allah yake bayarwa yayin da mutanen nasa suka zo su mutanen Nabilu ya shiga wato yayi baki mala'iku ne suka zo masa mutanen suka zo suka sa masa kafan zuka si abihim wa zaqa bihim zar'an ya shiga matsi ya shiga kunci ya shiga damuwa za a kunyata shi yace kai wannan rana rana ce mai wahala rana ce mai tsanani muje muje muje muje وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ai malam zuwa suka yi suna sauri suna gaggawa sun ji baki sun zo Allah ba sani ba bakin mala'iku ne malam Allah ya ce daman kafin wannan lokacin suna aikata munanan ayyuka na neman maza me faru قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد a nan cikin suratul hud Allah ya dada fada da zancen annabi lutu ya ce ya ku mutane na waɗannan baƙi ne na yi na kunya kar ku kunyata ni ga ‘ya'yana mata a gari ha'ula ibanati hunna atharu lakum su suka fi tsarki a gare ku ku nemi ‘ya'ya mata ku yi aure na shari'a fattakullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wala tafzuna fi wala tafzuni fi dhaifi to Allah kada ku kunyatar da ni a cikin bakin nan nawa malam baki ne mala'iku suka zo gidan Annabi Lutu da sifan samari kyawawa kuma su mala'ika Jibrilu Israfilu Mika'ilu suka canja kama daman shi mala'ika ai Allah ya halice shi ne da haske to jikinsa yana iya canjawa komi mala'ika yana iya zama mutum yana iya zama dabba yana iya zama wani abu komi yana iya zama da haka sai suka rikide sai suka zama samari kyawawa lafiyayyu annabi lutu ya gansu yana yana yana yana ta salati waɗannan mutane na za su kunyata ni ya shiga matsi da kunci ya ce kar ku kunyata ni ku je ku aure 'ya'yana mata mana ba mai hankali a cikinku, ba shiryayye a cikinku, yanzu ni annabinku na yi baƙi, ba za ku banne in sallamu baƙina ba, suka cika gidan annabi Lutu. Fam, wai dole ya sallamo baƙin nan su zo su warwashe su, da ƙarfi warwason namiji ake la ilaha illallah. Mu je malam.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد kawai suka ce da shi ai ka sani mu ba mu da wani haƙƙi akan yayan kamata ina ruwanmu da su dan luwaɗi kenan mara kirki ƙarara suka ce ba mu da buƙatar ƴaƴa mata kai kai ludu kai ka san me muke so wa innaka la ta'lamu ma nuridu wallahi ka san me muke nufi ka zo ka tallata mana yaya mata su harkar maza suke ba harkar mata ba ya zuba ido yana kallon mutanen nan mala'iku dai suna nan suna kallon shi yana ta debating da tattaunawa da shi da mutanensa ayya ayya ashe halakar su ce ta zo mu je
قال لو أن لي بكم قوة haka أو آوي إلى ركن شديد
ya ce kash ina ma da ina da kowa ina da fawa ina da ƙarfi ko kuma in je in nemi wato wasu mutane masu ƙarfi wani rukuni mai ƙarfi da zan dogara da shi in zo in yaƙe ku ba ni da ƙarfi La ilaha illallah, annabi ne ba ni da yadda zan yi kun fi ne yawa a kana da ƙarfi annabi ludo ai mala'iku ne bari ka ji abin da zai faru قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
Halu ya Lut, mala'iku suka ce, suka dawo kan annabi Lut. Inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Muna shaida maka, mu fa manzannin Ubangijinka ne, mu mala'iku ne, muna shaida maka waɗannan mutanen wallahi ba su isa su zo nan inda kake ba. Ya bawa, abin ya bawa annabi Lutu mamaki, ƙwarai da gaske. inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik duk abin da za su yi ba su isa su zo nan ba su isa su shigo nan ba ka kyale su abin da muke baka shawara ba asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai maza kai tafiya zuwa ga ainihin wato tafiyar dare da daddaren nan da kai da iyalanka da wanda suka yi imani da kai ku tattara ku fita ku bar garin nan amma banda matarka kakka ɗauki matarka don mutanen su ce abinda isami mutanenka na azaba da bala'i to yau shi ma shi zai sami matarka ka fita kawai kuma kar wanda i waiwaye a cikinku ko daya za mu halakar da su yau insha Allah mutane suna can malam suna ta ƙara suna ta tafi suna ta fito suna ta kaza suna ta kaza ai suka sun ga nama malam ashe ƙarshen su ne zo malam malam me faru
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ai can da nan aka yi musu juyin waina ai kawai Allah ya ce yayin da lamarin mu ya zo sai muka mai da ƙasa ta dawo sama sama ta dawo ƙasa labarin bai da daɗi nan ɗin nan ya koma sama saman can ta dawo ƙasa juyin waina kenan mala'ikun ya sa suka cicciɓe ta malamin tafsiri suka ce mala'ika jibrilu ne fuffukensa ƙwaya ɗaya kawai ya sa a ƙasa fuffuke ɗaya ya soka a cikin ƙasa sai da ya ɗauko kamar yadda za ka ɗauki ƙasa da teburi ya yi sama da ita ya kifo malamai suke cewa da ya daga sama sai da aka jiyo karan dabbobi da awaki suna kuka kifan su aka yi kirif ba wanda ya tsira a cikin su har yau dinnan da ake baka labari sai dai a kiyama abin tambaya malam wai akan me aka musu wannan abun luwadi yanzu har yanzu bai ishe ka wa'azi ba ba za ka tuba ba ɗan neman maza, ɗan luwaɗi, har yanzu baka farga ba, ka ji iyayen gidanka, me Allah ya musu halakar da su ya gaba ɗaya, hatta dabbobin garin ba ƙyale su ba. Mugun zunubi ne luwaɗi in Allah ya tashi zuwa da barna, ai wato maganin wannan barnar ba abin da yake bari. To gwanda ma su a can an ce a ware mutanen kirkin ciki. wallahi ina gaya muku da yawa cikin bala'ai da masifu da suke shafin wannan al'umma da garurukansu wallahi ‘yan neman maza ke jawo shi abun ai baya canjawa ai a waɗancan laifi suka fi Allah ya kifar da su kai yanzu kai kanka nan wannan al'umma inda ba dan annabi Muhammad ya roƙan mana addu'a kada Allah ya kawo mana azabar da za a kifar da mu ba da ba a kifar da mu ba tuntuni tuntuni Allah ya ce muka daga sama ta dawo ƙasa ƙasa ta dawo sama muka musu ruwan duwar watsu na wuta me yace musawwamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id an gama zancen shiga wata sura mu ji me Allah ya ce قال فما خطبكم أيها المرسلون haka قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين suwaye إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
har yanzu nan ma Allah ne yake ta maimaitawa bayan an halakar da wanda aka halakar an tseratar da wanda aka tseratar Allah ya ce ban da matar annabi lutu wannan mata ta fusa ta Allah Allah yana yawan bayanin mata annabi lutu nan wato wannan shine illar mace tana ƙarƙashin mutumin kirki tana ha'intarsa tana cin amanarsa alhamdulillahi annabawan Allah ɗinnan da aka ba da labari matansu sun ci amanarsu ba su yi zina ba don ba yadda za a yi matar annabi ta yi zina kuma Allah kyale ta ta ci gaba da zama a ƙarƙashin annabi a'a sun yi dai kafircinsu sun yi duk abin da za su yi amma babu zina kamar yadda ya zo a ruwaya ba su taɓa yin zina ba don kada wannan abin a tarihi ya zo ya bi bayan annabi a ce ai annabi wane ma mazina ce ya aura ka duba darajar annabi ka duba kimar annabi ka duba matsayin annabi amma matan nan malam haka za ta ga mai gidanta yana aljanna ita kuma tana wuta Allah ya riga ya kaddara sai ya halakar da ita kuma ya halakar da ita duba dan annabi nuhu fa har kira annabi nuhu yayi ta kira ya ubangiji inna bani min ahli inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin ya Allah dana yana cikin iyalina ya Allah dana na kusa da ni ne ya Allah dana dana dana kuma alƙawarinka gaskiya ne kuma kai ne kafi kowa iya hukunci tuntunin Allah ya masa faɗa ce ya nuhu innahu laysa min ahlik wannan yaron baya cikin iyalinka wani abu sai Allah ya fidda shi daga cikin iyalin kenan innahu amalun ghairu salih saboda ya aikata aiki ba mai kyau ba yaronka ya aikata aiki ba na kwarai ba don haka mun fidda shi daga cikin iyalanka fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu karka sake tambaya na abin da baka da ilimi wannan Allah ne yake magana da annabi Nuhu inni a'izuka Allah ya ce ina maka wa'azi an takuna min al-jahilin karka zama cikin jahilai ashe damfara mutumin banza ya damfara ya makale a jikin mutumin kirkiki matukar bai daina aikin banza ba zai tsilatar da shi da komai ba babanka yana zuwa masallaci babanka yana zuwa wajen wa'azi kai kuma ka tafi kalare ka tafi iskanci ka tafi sata ka tafi shaye-shaye ka tafi barna wallahi wannan bai zai maka amfani da komai ba kana ganin abu- babanka yana aljanna kai kuma kana wuta kana ji na ci gaba فلما جاء آل لوط المرسلون
wai me ya faru ne قال إنكم قوم منكرون
ai mala'iku ne yanzu kuma suka zo gurin annabi Lut da mutanensa yace kai waɗannan mutanen ban gane ku ba innakum qaumun munkarun ba mu gane fuskokin ku ba daban ne ku me ya faru قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون suka ce ai mun zo maka da abin da mutanenka suke shakka ba wai suna shakkan cewa ba za a halakar da su ba to muna shaida maka yau ƙarshen jama'arka ta zo za a farar da su za a kifar da su wallahi malam malamai suna faɗa malam da Allah yana nuna wa wani azaba ya ga azabar da ake yi wani dan ranar da kaga Allah yana azaba wa dan luwadi baraka so ka sake ganin azabar da Allah yake mai ba zunubin da annabi ya ce a kashe ko dabba ce fa aka samu an yi luwaɗi da ita a kashe ta dabba yanzu aka samu wani ya, ya sadu da dabba hukuncin wannan dabban a sare ta a kashe ta ba za a ci namanta ba in aka samu mutum da mutum suna luwaɗi matukar an samu wane yana neman namiji wane ya da wane yana neman shi kisa ne hukuncinsa gaba ɗaya a shari'a uqtulul fa'ila wal maf'ula bih zunubi ne mara daɗi zunubi ne mara kyau amma yau suna da yanci mutum ma za ga sana'arsa ne ana ma nuna shi an sani yau fa saboda bala'in luwaɗi fa a ƙasar nan ta kai ga akwai inda za ka je kana neman ofa ta aiki sai an latsa ka yaya ofa za su baka sai an latsa ka za ka yadda wani ya ce wallahi ga ofan nan ruwa ruwa ya ganta aka ce ko ya ba da kansa a yi da shi a ba shi ofarsa ko kuma ya haƙura ya tafi da ya yi magana wanda zai ba shi ofar ya ce ni ma sai da aka yi da ni na hau kujerar nan kai wal iyazu billah na'am
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون mala'iku ne suke gaya mai mun zo maka da gaskiya kuma da gaske muke yi na'am فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ko fita cikin dare kar ku yi wawaye ku je وامضوا حيث تؤمرون ku tafi inda aka umarce ku kawai وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Allah ya ce mun riga mun hukunta ƙarshen waɗannan mutane zuwa asubahi ne an gama da su. Zuwa asubahi mun kammala da su. A wata riwayar, a wata, a wata, a wata ayar, annabi Ludu yake cewa wa mala'iku sai har an kai asuba. A gama da su yanzu mana. Mala'iku suka ce me na gaggawa alaysa subhu bi qarib. Mu je malam.
وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
kaga nan karare zo ya ce musu ya ku mutane na kun ga waɗannan lokacin da mala'iku suka zo kenan yace waɗannan baƙi na ne don Allah kada ku kunyata ni ku rufa min asiri don Allah bari ka ji me ya faru واتقوا الله ولا تخزون na fassara ka ce قالوا أولم ننهك عن العالمين Aha.
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين
annabi lutu kenan kamar yadda ya faɗa cikin surat hud anan ma ya dada tallata musu yace yanzu ga 'ya'ya mata ba za ku aura ba ku ki ku aure 'ya'ya mata ku zo kuna neman maza ga su ku je ku aura ku je ku aura me suka ce لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah yace la amruka ai waɗannan mutane fi sakaratihim suna cikin mayensu sun bugu suna rude ko sauraron sama sun yi mazan kawai suke nema
فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
ai shi ne jirin waidan da na faɗa kai إن في ذلك لآيات للمتوسمين a ina suke وإنها لبسبيل مقيم na إن في ذلك لآية للمؤمنين daga ƙarshe Allah ya ce duk wannan bayanai ayoyi ne ga masu imani masu miƙa wuya su nisanci wannan mummunan zunubi na luwaɗi neman maza Allah ka raba mu da wannan sharri Allah ka raba mu da wannan bala'i yau a iya abin da za mu tsaya kenan gaba ɗaya tafsirin mu ya ƙare ne akan wannan mummunan zunubi na neman maza Allah ka shirya da masu yi Allah ka shirya da masu yi Allah ka shirya da su Allah ka ganar da su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik